الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته talatin ga watan biyu shekara ta ko ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da talatin ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna darasi na goma sha shida a cikin suratu faha wanda yau insha Allah za mu tashi akan aya ta goma sha takwas na ɓaci ɗari da goma sha takwas a cikin wannan sura muna fatan Allah ya sa mana albarka cikin da zamu faɗa a ramar bismillah muna cikin kissar annabi Adam ka fara daga aya ta 116 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلق وملك لا يبلى
Allah madaukin sarki yake cewa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam yayin da muka ce da mala'iku ku yi sujada wa annabi adamu fasajadu suka yi masa sujada illa iblisa aba sai shaidan iblis shine yake a ba an yasjuda kenan ya nuna shi ba zai yi ba ya taurare wa Allah faƙulla ya adamu inna hada aduwwun laka Allah ya ce su sai muka ce wa adamu wannan maƙiyanka ne aduwwun laka wa li zaujika makiyin matarka ne hawa fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa to kada ku bari ya fitar da ku daga gidan aljanna fatashqa sai ka shiga cikin gajiya tashqa wato abin da ake nufi da fatashqa anan shine aljanna akwai hutu amma a duniya akwai ta'ab akwai nasar ko kuma fatashkaya su biyu kenan wannan rujuan bihi ila adam kenan me yasa aka ce fatashka saboda gajiyar ɗa namiji ta fita mace sai aka fifita bayanin ɓangaren namiji akan ɓangaren mace ko kuma akan a ce su biyu da watakila a tunanin ni da kai sai a ce fatashkaya tunda su biyu ake magana amma sai aka ce fatashka saboda shi namiji shi ke ɗaukan mashakka da wahalar damaci kuma shi zai ta nemo mata abin da za ta ci hakan kuma ya dace ne da ƙarshen ayoyin fasajadu illa iblisa aba فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ma'ana salon saukan ayan don ya yi daidai sai aka ce fatashka ba a ce fatashka ya ba Allah ya ce to ga gidan aljanna inna laka Allah ta jiwa fiha wala ta'a ka samu naka ne ta shiga aljanna babu kai ba jin yunwa fil jannati a cikin aljanna wala ta'ara kuma babu kai babu tsiraici Allah ya suturce ka wato daga al'urri ne shine at-tajarrud min as-siyab ni'ima kan ni'ima idan ka shiga ba maganan ka ji yunwa a aljanna duniya ce gidan gajiya yunwa ta gigita ka ta hana ka tasbihi ma wa annaka la tazma'u fiha wa la tabha kuma ka shiga aljannan nan babu ishirwa la tazma'u la ta'tashu fiha a cikin gidan aljanna wala tabha kuma rana ba za ta gasa ka ba la tabruzu lishamsi fa yudhika harraha ba za ka fito ma rana ba ballantana ma zafin ta cutar da kai shine wala tabha imam ikrima yace wala yusibuka ash-shamsu wa adaha me yasa li annahu laysa fil jannati shamsun a aljanna ma ba zafin rana ai sai samu abuta aljanna Allah ya ce fi zillin suna cikin zillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira la maqtu'atin wala mamnu'a kenan yan wani aljanna ba rana ino a ce iya ganin ka to batun ma ka fito cikin rana ta gasa ka ba a mata ba ta taso ba to yanzu ga annabi adam yana cikin aljanna sai kuma ga mutumin ya biyo shi shedan subhanallah kar ku manta ɗazu Allah ya faɗa wa annabi Adam ka kula wannan fa aduwwul laka wa li zawjika maƙiyinka ne da kai da matarka to gashi ya biyo shi fa waswasa ilaihi shaytanu kawai sai shaydan ya zo ya sanya wa annabi Adam waswasi قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد يتي ya kai Adam. ko zan nuna maka wata bishiya shajaratin in akalta minha baqita mukhalladan bishiyar da idan ka ci abin da ke cikinta za ka dawwama har abada in baka in nuna maka wata bishiya ce Allah yake kai ya yarda ya ci amma shaidan sai yace ko zan nuna maka bishiyar da idan ka ci ta ba ka fita daga wannan ni'iman ba daman shi shaidan haka yake yana son halakar da mutum sai ya nuna maka dadin abu duk wanda ya je zina dadin abun aka nuna mai da sha'awar wanda ya sata sha'awar kudin wani aka nuna masa shajaratul khuld bishiyar da in ka shiga za ka dawwama tabqa fiha mukhalladan cinta shi zai sa ka daɗe bara ka fita ka duba yi masa akasin zancen shi kuma Allah ya nuna in ya ci zai fita shaidan kuma ya ce in ka ci za ka zauna ya ce ba wani abu bane ya hana ku Allah ya sa ya hana ku ci wannan bishiya illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin kawai ku ci wa mulkin la yabla kuma Allah zai baka mulkin da baya tsufa la yabidu wa la yafna to sai mai faru mana فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
شكرا annabi adam ya rudu da wasu wasan shi dan ya masa kawai sai kama bishiyar nan ya ci fa akala minha akala wannan alifu tasniya ne ai da adam da hawwa alaihi wassalatu wassalam kawai sai suka kama bishiyar nan suka ci alhali Allah ya ce da su la taqrabu hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin kada ku kusanci wannan bishiya za ku kusance cikin azzalumai wanda kuka zalunci kawo kanku wannan yake nuna maka malan karfin shedan akan dan adam in baban mu kakan mu annabi adam shedan sai da ya sa shi abin da ba a so to ina ne da kai kawai suka ci fa badad lahumu sawatu sawatuhuma suna ci kawai sai tsaricin su ya bayyana ashe da mun rufin asirin su bin Allah shine rufin asirin su Allah ya toshe tsaricin su malamai suka ce daga nan duk wanda ya ba Allah to yana cikin rufin asiri kamar wanda an sa mai sutura ne an rufe masa jikinsa ba a ganin tsiraicinsa amma duk wanda ya keta dokar Allah daidai yake da wanda ya tsirara suna ci sai tsiraicinsu ya bayyana wa tafiqa yaqtifani alaihima min waraqil janna kawai sai gashi suna ta wato kokarin rufe al'aurar tasu shine yaqtifani alaihima min waraqil janna daga ganye na aljanna sai suna ta ballan itacen aljanna suna kokarin su rufe daga nan dan adam ya koyi idan bai da wani bai yi a kowansa har yau in za ka je ka tarar da arnan daji marasa sutura ganye suke daurawa a gaban su gaba da bayan su to annabi adam ma da tsarishin ya bayyana ganye ya dauka ya daura ashe ɗabi'ar dan adam Allah ya yi ta baya son tsiricin sa ya bayyana shi yasa ko yaro ne in ya fara girma ko baka ce masa haramun ne tsaraici ba to sai ga yana jin kunya yana kokarin rufewa da mutum zai miƙe bayi da riga bayi da wando to inda zai sa hannunsa al'aurar su zai rufe haka Allah ya yi mu ba ma son al'aurar mu ta bayyana malamai suka ce saƙon Allah bayyana al'aura ne kana tona wa kanka asiri ne وعصى آدم ربه فغوى آدم يسابع أبنجزنسا بأكل الشجرة تانية تشمون نمبشيا فغوى يكسكري وهنيا فغوى أخطأ طريق الجنة يا كسكري وهنير الجنة فغوى ضل حيث طلب الخلد بأكل ما نهي عن أكله ya bata saboda ya ci abin da aka hana ci aka hana shi ya ci so bai samu biyan bukatarsa ba fagawa fa'ala ma lam yakul lahu fi'luhu ya aikata abin da bai kamata ya aikata ba fagawa subhanallah fasadat alaihi aishuhu rayuwarsa ta ɓaci ko shaidan ya toshe masa rayuwarsa mai daɗi ya saukar da shi daga ɗaukaka ya mai da shi wato azzul min al-izzi ila zulli wa min al-rahati ila ta'abi daga hutu ya mai da shi gajiya ibn qutayba yake cewa ya halatta a ce asa adamu adami adamu yayi sabo ya saba wa Allah amma bai halatta a ce wala ya juzu an yi kala adamu asimu annabi adamu mai sako ne ba a fara za a ce ya yi sako amma ba za a ce mai sako ba ne ba duk wanda ya kuskure ya buɗe baki ce annabi adam mai sako to ya yi kuskure ya faɗi mummunan magana ga annabi ana ce da mutum asin ne in ka ji an ce mutum asin to alladhi kana tabi'atuhu al-ma'siya wanda ɗabi'arsa kullun sako ne shine ake cewa asi to bai kamata a cewa annabi adam asin ba ina fata ana fahimta kamar misali in ba ku gane ba mutumin da rigarsa ta yage sai ya ɗauki allura ya ɗinke ta kaga cewa za a yi ya ɗinke rigarsa amma ba za a rinka cewa tela ne ba haka ne to me bambancin wanda ya ɗinke rigarsa da tela shi tela aikinsa ne kenan duk wanda ka ce mai tela ne to kowa ya san aikinsa ne mai ɗinki amma wanda ya ɗinke riga ka ce ya ɗinke rigarsa kana nufin me a wannan ranar ne ya ɗinke rigarsa to haka ake faɗa dangane da annabi adam za a ce ya saba Allah amma ba a cewa mai sabo فعصى آدم ربه فغوى abu huraira ya rawaito hadisi kamar yadda ya zo riwayar imam bukhari da imam muslim annabi adamu da annabi musa sun yi jayayya annabi musa ne ya samu annabi adam ya ce an ta abuna ya adam kai babanmu ne babanmu ne kai shine an ta abuna ya ce amma kash khayyaftana ka tabar da mu wa akhrajtana min aljanna ka fitar da mu daga aljanna wannan da dai bayanin nasa ga babansa akwai zafi sosai sai shi ma annabi adam sai ya mai da martani yace ya musa ya kai musa karka manta kai ma ba Allah ya zabe kai ma magana ba istafaka Allahu bi kalamihi wa khatta laka at-taurata bi yadihi ya rubuta maka littafinka na attaura da hannunsa da ya dace da shi Allahu akbar afatalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana yanzu kai Musa zaka zo ka rinka zargi na akan abin da Allah ya kaddara mun wanda ya riga ya rubuta abin zai faru kafin ya halice ni shekara 40 ya rubuta cewa zan shiga aljanna shedan zai zo ya yaudare ni ya fudda ni ya zaka zarge ni akan abin da tun kafin a halice ni ma an riga an rubuta zan yi shi فحج آدم موسى sai annabi adam ya kada annabi musa sai ya shigo bai ce komai ba a wata riwayar ta abu huraira adamu cewa yi wa musa bikan wajatta allaha kataba taurata qabla an ukhlaqa kai shekara nawa ka samu a lissafi allah ya rubuta a taura kafin a halice ni shekara nawa sai musa ya ce arba'in na sana shekara arba'in na aman shekara arba'in sai annabi adam ya ce da musa ya ce daga karanta a taura ka tarar da wa asa adamu rabbahu fagawa sai annabi musa ya ce kwarai ko na tarar sai annabi adam ya ce ah to a fatalumuni ala an amilta amalan ko amiltu amalan katabahu Allahu alayya iyo ya zargi na kake yi idan na aikata abin da Allah ya rubuta da man zan yi shi an amala wa qabla an yakhluqani bi 40 sana kafin halittin shekara 40 annabi ya ce fa hajja Musa fa hajja Adam Musa thumma shabahu rabbuhu amma bayan yayi wannan din Allah kuma ya zabe shi ishtabahu ikhtarahu ishtabahu istabahu Allah ya zabe shi ubangijinsa fataba alaihi yace ya yafe mai kaji labarin ga ƴan annabawa gatan annabawa ga ƴan gatan Allah yanzu yanzu ake cewa ya sabo kuma an ce an yafe masa fataba alaihi wa hada Allah ya yafe masa wa hada hadahu ila taubati ya shiryar da shi zuwa ga tuba sai ya ce da shi ne
قال اهبطا منها جميعا haka بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى kamar waya ta inda da zauna kamar waya ta fara فلا يضل an kama ta mana ita mai tuwa na'am ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى to sai bari saurara qala ahbita minha jami'an kaga hanyar tuban yayi laifi Allah ya ce ya yafe ya shirya da shi sai ce to amma wannan gidan aljanna a sauka qala ahbita minha jami'a ku fita gaba ɗayan ku da kai da matarka Hawwa'u da shedan da duk ku sauka ƙasa da duk aljanna ake shine annabi Musa yake ce masa yace yace ka zubar da mu ya ga annabi Adam saboda nufin annabi Musa da annabi Adam yana ciki da duk muna ciki amma ka ku ga laifin sa shedan ne ya mana illa ya zuba mu wannan duniyar cikin yayi cikin damuwa cikin mushkila wallahi wallahi subhanallah Allah ya ce ku sauka ku gangara minha daga gidan aljannan jami'an gabaki ɗayan ku kuma alkawarin rayuwa shine ba'dukum li ba'din adu sashin ku da sashi abokanan gaba ne shedan yana gaba da adamu adam yana gaba da shedan shi sa har duniya ta tashi babu sulhu tsakanin annabi adam da shedan yace fa imma ya'tiyannakum minni hudan idan shari'a ta zo muku daga gare ni faman ittaba'a hudaya duk wanda ya bi shari'ata mana ya bi alqur'ani ya bi sunna fala yadhillu wa la yashqa to bai zai bata ba kuma bai zai zama shakki ba sai ibn jubair ya rawaito daga abdullahi dan abbas cewa man qara alqur'ana wattaba'a ma fihi hadahu allah fi dunya min ad-dalala tajkai tajmala qara alquran wanda ya karanta alqurani yayi kokarin ya bi abin da ke cikin alqur'anin hadahu Allah fi dunya min ad-dalala insha Allah Allah ya shiryar da shi ya raba shi da bata alkawari ne wanda Allah ya masa baiwa karanta qur'ani kuma ya dora wa kansa zai bi qur'ani to ana masa albishir Allah ya kubutar da shi daga bata a duniya kam wa waqahu Allah yawmal qiyamati min su'il hisab kuma ranar tashi alkiyama Allah ya kiyaye shi zai kare shi daga mummunan hisabi Allah ka samu daga cikin saboda Allah yana cewa famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa duk wanda ya bi shari'ata ya karanta Qur'ani shari'ar Allah a cikin nan malam baya bata baya baya zama cewa shaki shi yasa imamu shafi yake cewa abdullahi dan abbas yana cewa ajara allah ta'ala tabi alqur'ani min an yadilla fi dunya wa yashqa fi akhirah Allah ya riga ya ba da kariya wa makarancin alqur'ani mai bin alqur'ani Allah ya ba shi kariya babu shi ba bata a duniya kuma a lahira bai zai zama dan wuta ba Allah Allah shi sa malam ka ji kana son qur'ani ni'ima ce ka ji kana yawan karanta qur'ani ni'ima ce kaga kana zama inda ake karanta ma'anar fassarar alqur'ani dan ka san me Allah yake cewa wato ba karamar ni'ima ba ce wallahi Allah ya zabe ka ne wani yana can yana hayaniya da rudu kai ku Allah ya zabo ka yace taho masallaci ka lura duk nan ba muna da wurin zuwa ba in ba a yi duk da inda za mu je wallahi na alheri ko na kishiyarsa amma muka haƙura da duk abin da muke muka ba wa Allah wannan lokacin duk satin duniya sai mun haɗa anan alƙawari kuma kowanne mu idan ya zo ya zauna nutsuwa yake ya buɗe alƙur'anin nan muna fatan Allah ta'ala ya mana rahama don albarkacin wannan Allah ya dubi shi anan ya sai mana kurakuranmu ya tashe mu cikin masu karanta ƙur'anin to sai Allah ya ce wa man a'rada an dhikri duk wanda ya kaucewa ambatona shine alqur'ani wa man a'rada an alqur'an falam yu'min bihi wa lam yattabi'hu bai imani da qur'ani ba kuma bai bi shi ba fa inna lahu ma'ishatan danka to yana da rayuwa mai kunci ma'ishatan danka ma'ishatan dayyika rayuwa mai kunci riwayar ibn mas'ud da abu huraira da abu sa'id khudri dukkan suka ce ma'ishatan danka yana da azaba a kabari kafin ma a je lahira zai azabtu abu sa'id yake cewa in an jefa shi a kabari za a rinka matse shi ana takure shi a cikin kabarin nan hatta takhtalifa adla'uhu har sai hakarkarinsa sun saba in ƙasa ta matso daga nan ta haɗe kawai sai hakarkarin ya haɗe kawai yana ihu yana ƙara kowai wai sa mala'iku ba za su yi ba limaza saboda ya kaura cewa alqur'ani man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wanda ya kaura cewa wanda ya kauda kai ga alkur'ani yana da rayuwa mai kunci jama'a ko ba a yi fassara ba kun san cewa duk wanda ba yi bin alkur'ani yana cikin kunci wallahi wallahi ونحشره يوم القيامة أعمى الله يشي كما ذا متاشيش رانا تاشي القيامة ينا مكاهو bayan azabar kabari aka ce kabarin nan zai cika da wuta za a yi ta mai azaba tun daga ranar da aka binne shi har Allah ta shi kiyama tun da ranar da aka binne shi har Allah ta da kiyama yana cikin azaba laifinsa ya kaurace wa Qur'ani za a haɗa shi da azzakkum da abdari dariya da rislin a cikin wuta kayan abincin wuta kenan Abdullahi dan Abbas yake cewa an ruwaito kullu malin utiya al-abd duk dukiyar da aka bawa bawa kadan ko mai yawa kalla am kasura falam yattaqi Allah fi ya dan karamin dukiyar da aka baka ko yawan dukiyar da aka baka baka ji tsoron Allah a cikin dukiyar ba ka hada da kowa ba dan salarinka dan aikinka yar sana'arka in dai baka ji tsoron Allah a cikin dukiyar da aka baka ba fala khaira fi to babu alheri akan dukiyar da ba a tsoron Allah a cikin ta kuma wannan shine abdanku fil ma'isha kunci a cikin rayuwa a tara maka arziki hana ka tsoron Allah a ciki yace wa inna aqwaman a'radu anil haqqi akwai mutanen da sun kauce wa gaskiya wa kanu uli sa'atin min ad-dunya mukfirin a duniya suna da yalwa a duniya suna da wadata Allah ya ba su da yawa amma fakanat ma'ishatuhum danka sai rayuwarsu ta zama mai kunci me yasa suna ganin duk abin da suka kashe sun yi asara Allah bai zai mayar musu ba wanda Allah ya jarabe shi da kuncin rayuwa yana ganin in ya kashe dubu biyu yana ga yayi asara ne wanda Allah ya ya taimake shi da yalwar rayuwa idan ya kashe dubu biyun nan to yana tunanin cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai ninninka masa ila ababin kafira sai suka kasa kashe kudin su suka kasa yi wa Allah aiki da kudin su fashtaddat alaihim ma'ishatuhum min su'in dhannihim billah rayuwar su ta musu kunci saboda mummunan zato da suka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala ba su da kana'a ba sa iya koshi duk abin da aka ba su kullun dukiyar su da ita wallahi tsoron talauci suke sun fi ka kai da baka da kuɗi tsoron talauci ka ga mutum banci miliyoniya ne amma wallahi rikon kuɗi a wajensa yana tsoron kashe kuɗi fa inna lahum ma'ishatan banka wani bawan Allah yake cewa ce wallahi malam din ranar da din ranar da na kashe kuɗi na taimaki wani na ba da dubu biyar ko dubu goma ko na ba da abinci ko na abu to insha Allahu malam ni tun a duniya Allah yake mun sakayya kafin aje lahira yace wallahi karara kawai ni na sani in dai na bayar ina zaune haka sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu sai na ga Allah ya mun wani tagomashin ninkin abin da na bayar yace wallahi malam har ni na saba kawai ni kawai ina ga in dai na ɗauki wani abu na baya kawai ni har kunya ma nake ji kawai sai na ga kawai Allah zai dawo min da shi kawai a nan duniya kafin lahira yace ya gwada ya gwada Allah kullum in yayi ubangiji ba ya felin ɗinsa wani kuma ya ce shi kuma Allah tabaraka kullum ne wani taimako taimako ba a san inda ka je ka tara kuɗin ka ba mutane ba san wahala kuɗi ba zamanin nan dole ne sai kana ka iya rufa sai sai ka iya duba gari sai ka iya kaza kaza kaza kaza da zai iya bayarwa ba da ka zo kana magana a taimaka a yi kaza zai rena maka hankali sai ga cewa kai wawa ne baka ma san daɗin kuɗi ba wani taimako ya je ya bayar a wani masallaci mai yawa sai wani ya ce masa ce yanzu wani mutane za ka ba wannan kuɗin waɗannan mutanen ustazar nan ai in ka ba su kaɗan sai sun yi wata biyu suna ta maka addu'a lafika ka daina ba su da yawa ya ba da miliyoyi ne sai aka ce masa ka wannan miliyoyin da ka ɗauka ka ba waɗannan ustazan ai da dubu ɗari biyu da hamsin ka ba su to duk juma'a neman juma'a sai ya ma addu'a a ɗari biyu da hamsin da shi da ka ka ba su miliyoyin kuɗi da yake ku ustazai ba ku san daɗin kuɗi ba kaga shi cewa ya mai ke ma ba ku aka yi kuma kuɗin masallaci aka gina kuɗin masallaci aka gina to wallahi malam ina so in gaya muku da yawan muna cikin ma'ishatan banka wallahi malam muna cikin kunci a rayuwa malam tabbas saboda ba mu yadda Allah yana mayarwa ba wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma za mu tashe shi shi wannan wanda ya kauce qur'ani ya ki bin alqur'ani za mu tashe shi makahu a'mal basar ko a'ma anil hujja in ji mujahid ya tashi bai da wata hujjar da zai iya gaya wa Allah wani abu an tashi an kiyama amma tsaurin ido irin nasa sai ya tambaya dan me yasa ya zama makahu na'am
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا tofa قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى to وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه haka dai ولعذاب الآخرة أشد وأبقى qala rabbi lima hashartani a'ma kai tsaye wai sai ya ce wai a kiyama ya ubangiji dan me ka tashe da makahu lima saboda me hashartani ka tashe da makahu wa qad kuntu basira alhali da na kasance ina gani bil aini ko kuma da na kasance ina da hujja a hannuna qala allah sai ce kazalika atatka ayatuna haka ne dai ayoyin mu suka zo maka fa nasitaha fa taraktaha wa arafta anha ayoyin mu suka zo maka ka watsar da su ka kau da kai aka karanta ma qur'ani ka ki kai aiki da shi aka karanta ma qur'ani ka ki kai imani da shi aka karanta ma qur'ani ka ki kai yadda da shi ka fi girmama labaran gidan rediyo akan qur'ani da ake fassara ma ka fi yin mantuwa akan sauraron wannan labarin labarai ga sunan labaran bbc labaran jamus voice of america kowace gauta kowane tattazi da tumatir kowace yakuwa kowace inda ranka inda mutuwar ka in ka duka gani wane da wane ne baba suda baba akuya baba tinki ba bashi amma ana kunna qur'ani ana bayani a gidan rediyo sai ka kashe kashe kashe kashe kashe kashe da Allah kashe kashe na'am eh a kashe a kashe a shurudu ake kashe a kashe bara a ce ku shiru ku shiru ku shiru qur'ani ake faɗa ba ba damsul basirati wallahi ka lura wani kullun da rediyo a hannunsa duk inda zai shirya karamar rediyonsa ɗar da area ba fashi sai ka ce ƙur'ani yake ji amma bayi da wani jin ƙur'ani wallahi sun gama da kai tantunan an yi cinikinka an gama an lale an biya inna lillahi wa inna ilaihi Allah karba mu da dama Allah karba mu da da na sani wa kadhalika al-yawma tunsa to kai ma kamar haka yau za a rabu da kai kamar yadda ka rabu da Qur'ani kadhalika al-yawma tutrak za a barka a wuta ka ta shan wuta kana koyo Imam Qatada yace nusu min al-khairi wa lam yunsu min al-anam an manta da su daga alkhairi amma ba a manta da su a azaba ba bayan nan sai Allah ya ce me wa kadhalika najzi man asrafa kamar haka ne yau a wannan kiyama za mu yi sakayya ga duk wanda ya wuce gona da iri najzi man asrafa kadhalika jazaina man a'rada anil qur'an wa kadhalika najzi man asrafa wanda ya wuce gona da iri yake yin shirka man asrafa wa ashraka wa lam yu'min bi ayati rabbih bai imani da ayoyin ubangijinsa ba to wal azabul akhirati ashaddu wallahi lalle azabar lahira to ita tafi tsanani mimma yu'adabu bihi fi dunya wal qabr sama da azabar kabari da ya shaka dubu shekarunsa dubu da kaza ko dubbai ana masa azaba a kabari Allah zai ce to yau azabar nan ta lahira ta fita kabari azabar lahira ta fita duniya wutar lahira ta fi wutar duniya masifar lahira ta fi masifar duniya tashin hankalin lahira ya fi na duniya wa abqa kuma ya fi dawwama shine wa abqa ita azabar lahira dawwama take mutum ya shiga wuta ya shiga uku me Allah ya ce kuma
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى haka Allah ya sa kaiya ga su yace wa annal musrifina hum ashabun nar aw ta'ala qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim أفلم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم كم أهلكنا قبلهم من القرون أفلم يهد لهم ينزل قرآني بيبين مصبة أفلم يبين لهم القرآن ينزل كفر مكة قرآني بمكو بياني با كم أهلكنا قبلهم من القرون نوى نوى نوى نيمك هلكر كافنسو لك كرنوني الأمومي نكرنوني دكرني شكرا تريه shekaru ɗaruruka yamshuna fi masakinihim suna tafiya a cikin gidajensu fi diyarihim wa manazilihim idan safaru amma muka halakar da su suna cikin gidajensu suna cikin garurukansu ana magana da ƙwarai shawa ne suna tafiya suna zuwa ƙasar sham a hanya suna ganin garurukan al'umman da suka gabata Allah ya halakar da su yanzu qur'ani ba ya muku bayani ba ko shawa ba kuna zuwa ƙasar sham ba kuna tafiya a hanya kuna gani akan dabbobinku ba ku ga garurruka ba da alƙaryoyi shekaru ɗaruruka da suka gabace ku kafin annabi ya zo wanda Allah ya halakar da su ga alamar gidajensu nan ku yanzu ba ku ɗauki izina ba da wa'azi irin mutanen ashabul hijir da samudawa da mutanen lut duk alƙaryoyin suna nan fa alamar gidajen fa suna nan walaqad kazzaba ashabul hijr da samudawa fa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda da lutu mutanen annabi lut wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mamdudin musawwamatan inda rabbika wama hiya min adh-dhalimin biba'id duk gidajensu malam da samuda da asabul ijiri da mutanen ludu duk wani shawa idan sun yi tafiya za su je sham suna ganin gidajen da garurukan a nisan tafiyarsu a daji suna gani ga alamun gidajen da Allah ya kone su sai labarin su yanzu bai yi muku ba haka inna fi zalika la'ayatin li ulil duha lalle a cikin wannan bayani akwai ayoyi ga ma'abuta hankali zawil uquli masu hankali sai Allah ya ce mu ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى na'am فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك haka وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى Allah ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika da ba dan hukunci na jinkirta musu azaba ba da ya gabata daga Ubangijinka ba, da ya sa shi akan wani ajali ambatacce shine tashin alkiyama ba aiko da azaban nan ta zamanto lazimi tilas ya afko akan su me yasa yanzu ba a yi musu ba Allah ya riga ya faɗa ne sabaqat kalimatun min rabbika kalmomin ubangijinka hukuncin ubangijinka ya gabata cewa yana da wata rana da ya tanada ta alkiyama da zai yi azaba da ba dan haka ba lakana lizaman wa ajalin musamman da azaban nan ta zama lizaman lazimi ne sun same ta to amma Allah ya riga ya sanya ajalin musamman wani lokaci da ya ambata shi ne kiyama mutum ya gama duk yadda zai yi a haɗu a kiyama wannan ayar akwai takdim da ta'khir mana walaula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalin musamman da ba dan kalma da ta gabata daga ubangijinka ba kalma din ana nufin hukunci da kuma ajali musamman lokaci ambatacce da ubangiji ya faɗa cewa zai yi na kiyama to da ba dan Allah ya yi hukunci zai jinkirta wa duniya azaba sai an je kiyama ba to da lalle azaban nan ta zama lizaman ta lazimce su an yi musu an gama to amma me yasa yanzu ba a yi musu azaba ba me yasa kafirai suke kafircin su a duniya me yasa arna suke arnancin su a duniya me yasa makiya Allah suke ta'adin su a duniya su kwana su tashi su yi jirgi su yi mota su yi komai su faɗa abin da suka ga dama walaula kalimatun sabaqat min rabbika ne wallahi da kana li zaman wa ajalin musamma fasbir kai hakuri ya kai Muhammad alama ya ƙulu akan abin da suke faɗa ka kyale su malamai suka cewa wannan aya ayatul qital ayar da take magana akan ayi jihadi ayi yaki ta soke ta saboda an yi umarni kuma ayi yake su ayi jihadi in sun bi Allah to in ba su bi Allah ba a yake su amma kai hakuri wa sabbih bihamdi rabbik kai sallah da umarnin ubangijinka shine wa sabbih bihamdi rabbika salli bi amri rabbika ko kuma salli lillahi bilhamdi lahu ka yi sallah don Allah tare da gode masa wasanai alai ka rinka yin sallah qabla tulu'i shamsi wannan sabbai din tana nufin sallah ne ya koyan kwana qabla tulu'i shamsi kafin rana ta hudu kenan sallah asubahi ko wannan tana bayani akan sallah asubahi qabla tulu'i shamsi kai sallah kafin asuba ai kafin rana ta fito asuba kenan wa qabla ghurubiha shine sallar asar kafin kuma rana ta fadi shi ma kai sallah wa min ana illaili da lokuta na dare ana ana nufin sa'at awanni na dare wannan ana din jam'i ne guda ɗayan sa mufran shine ina fasabbih abinda ake nufi ana illaili din nan sallar magariba sallar isha'i Abdullahi dan Abbas yake cewa ana al-layl ne yana nufin awwalul layl wa atrafan nahari sallar azhar a iya nan guntun ayan nan gabaki ɗayan fudda salloli guda biyar ko ba su fito ba fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi sallar asubahi ko ka qabla tulu'i shamsi ɗaya kenan wa qabla ghurubiha sallar asr kafin rana ta fadi wa min ana illaili ana nufin magariba da isha'i awannin da suka shiga na dare shi yasa Abdullahi na Abbas cewa yake cewa farkon dare kaga magariba ai farkon dare ne to sai kuma yace wa atrafan nahari ana nufin sallar azhar lokacin da rana take tsakiya kenan ko ta kauce waqtu zuhri atrafan nahar ake cewa lokacin sa inda zawali shine tarafun nisful awwal intiha wasu malaman suka ce ana allayin sallar isha'i a tarafan nahari sallar azahar da magariba suka ce saboda azahar tana akhiru tarafin awal minan nahar ne ƙarshen yanki na farko na rana azahar take وفي أول الطرف الآخر كما فهو في طرفين منه والطرف الثالث غروب الشمس la'asar ta shiga ƙarshen la'asar farkon azahar to idan kuma rana ta faɗi ba sai a sallar magarba shikenan la'allaka tarda kai wannan la'allaka don ka samu yarda da ladan ubangijinka a ma'adi a kiyama kenan a wata riwayar take sa'i da abubakar an asim la'allaka turda bi zammi ta'i turda din zai zama kenan la'allaka tuta sawabu Allah zai baka ladan ibadar in kai wasu kuma suka ce tarda din yardaka Allah Allah zai yarda da kai kamar yadda aka ce wa kana inda rabbih mardiya wala sawfa yu'tika rabbuka tarda riwaya ta zo daga Qais ibn Abi Hazim daga Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace muna zaune a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama kawai sai an muka ga Annabi ya kalli wata a lokacin wata yana cikin tsakiyar haske sai ce innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara kufa ku mu'minai za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan watan mai haske la tudamuna fi ru'yatihi ba za ku taɓa yin turereniya ba wajen ganin wata ko yana da haske to ba za ku ture juna ba wajen ganin Allah fa in istata'tum Allah tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu idan har kun samu dama kada ku bari a rinjaye ku ana ku yin sallan nan ta kafin fitowar rana sallar asuba kenan wa qabla ghurubiha kafin faduwar la'asar kenan to kada ku yadda ku bari a rinjaye ku hana ku yin sallar azan da la'asar kan lokaci a cikin jami'i sai annabi ya karanta wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wannan ayar tana mana magana ne akan lokacin sallah to sai Allah kuma ya ce masa ne
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا هكذا نعم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى
annabi sallallahu alaihi sallama wata rana yayi wani bako ku ji wannan kisar imam al-bagawi ya kawo ta a cikin tafsirinsa bako annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai ya aika wa wani bai yahudi ya ce don Allah ka taimaka mun ka sayar mun da abinci kaza gari ne annabi yake so ya ce ka sayar mun da garin nan kuma ka bani shi a matsayin bashi sai watan rajab zan biya ka dan aike ya je wajensa ya gaya ba yahudi sai ba yahudi ya ce wallahi la abi'uhu wa la aslifuhu illa bi rahim ka gaya muhammadu wallahi ba zan siyar masa ba ba zan bashi bashi ba sai dai ba da jingina dan ake ya zo gurin manzon Allah sassan ya gaya masa ya ce to gashi abin da bai hude ya ce shi ko manzon Allah ya ce wallahi la in ba'ani wa aslafani wallahi in har ya sayar mun ya bani bashi la qadaituhu wallahi zan biya Allahu akbar shi wallahi in ya sayar mun zan biya shi وإني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض أينيني أمين الله ديكي سما da kuma iliminsa yake ƙasa ni ne aminin sama da ƙasa duk sama da ƙasa ba wanda ya kai ni aminci ɗauki rigata ta yaƙi rigar ƙarfe ta yaƙi sulke na je ka kai masa ka bashi ka ce imamu bashin abinci yau ga annabi yana neman bashin gari abin da zai ci nan lahi da ilaha Imam al-Qurtubi ya kawo wannan kissar a cikin tafsirinsa sai dai malaman tafsiri ko malaman hadisi suna magana akan rashin ingancin riwaya amma akwai riwayar da ta tabbata sahihiya makamanciyar ta cewa annabi ya mutu ya bar duniya ya ba da jinginar kayan yakinsa ko ya ci rancen abinci kwano talatin wannan ya inganta ya ba da rigarsa don da ya rasu sai da aka je aka biya wannan aka karɓo wannan rigar yan uwana fitina annabin Allah ya bar duniya da bashin abinci a kansa ku duba yau ni'imar da Allah ya mana amma yadda muke kai Allah kuka ku duba dama da ubangiji ya mana wannan duniyar inda wata abaci wallahi da ya tara wa annabi ita Allah nake gaya mu na sha faɗa na maimaita ka gode wa Allah da yanda Allah ya yi ka yanda Ubangiji ya yi ka ka gode wa Allah idan ana baka labarin sahabbai abin za ka ɗauka kai miloniya ne a kan riga ba ake magana ta sahabbai ana magana sutura sahabi yake ce a yamu yanzu a cikinmu a wannan lokaci waye yake da riga guda biyu riga ta sawa ce mutum nawa ne masu riga guda biyu irga su ake a cikinsu kowa galiban riga ɗaya yake da shi sai sa karka taɓa da hankalinka don Allah bai baka abin duniya ba ka ta roƙon ya rufa ma asiri karka wulakanta amma wannan duniyar da kake gani wallahi wani an tara masa ita dalilin halakarsa kenan shine Allah yake rarrashin annabi yace wala tamuddanna aynaika kada ka kalli shine la tamuddanna aynaika kada ka kalli ila ma matta ana bihi abinda muka ba su muka jiyar da su dadi azwaja simfi simfi kala kala na kayan more rayuwa da jin dadi minhum zahratul hayatid dunya kwalliya ce ta rayuwar duniya ay fi zinatiha wa bahjatiha mun yi musu wannan ne kala kala kala zahratul hayatid duniya kwalliyar duniya duniya tana da ado tana da kwalliya li nafsinahum fi dan mu sanya musu fitina a cikinta mun ba su duniya ne dan mu fitine su an baka arziki ne dan a fitine ka inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim kuɗi da Ubangiji ya tara ma arziki da Allah ya baka kadara da Ubangiji ya zuba maka wani yana neman ɗaki ɗaya da zai zauna kai kuma ya tara maka filaye da kangaye sai ya kake kana ta rufewa kawai kana ta gabza faɗo kana bi waya a kowan nayi wani kuma yana ce yana neman ina ma ɗaki ɗaya da zai samu ya zauna wallahi li naftinahum fihi ne dan mu fitince su fitine su ne a ciki amma wa rizqu rabbika arzikin ubangijinka fil ma'adi a kiyama wato aljanna khairun wa abqa shi fa alkhairi kuma shine mai wanzuwa man lam yata'azza bi izzati Allah duk wanda bai nemi ɗaukaka da ɗaukakar Allah ba to ransa zai kyakkece yana cikin hasara duk kuma wanda ya tsora idansa akan abin da yake hannun mutane kamar ya tabi a basara fi ma fi aidin na fasala huzuru ya tsilu ko ya tsillu huzuru bakin cikinsa wallahi sai ya tsawaita ومن ظن أن طعم أن نعمة الله في مطعمه ومشربه وملبسه duk wanda yake zaton cewa ni'imar Allah a cikin abinci take da abin sha da sutura faqad qalla ilmuhu wa hadara azabuhu to wannan ilimin sa ya karanta kuma azabarsa ta zo wanda ya gigita rayuwarsa akan ya ci ya sha ya sa baya shine morewa rayuwar duniya shine ni'ima ba to kaf ba haka ba to sai Allah ya ce shi
واعمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها نعم لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ka umarci iyalinka bisala iyali anan ana nufin kaumak mutanenka sai Allah ya amfani da kalmar iyali yana nufin jama'arsa ko kuma ka ce wa'mur ahlaka ana nufin wa'mur ahla dinika ka umarci wanda suke kan addininka kamar yadda aka ce wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya kaga ana nufin yana umartan waɗanda suke kan addininsa kenan واصطبر عليها كي هقولي أكن صلى فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كي هقولي كدولي كجولي للي الله يشي جماعة صلى في أي هقولي tunda muka tashi muke yin ta amma mu gaji ba yanzu mun gama mun koma gida wani ma baccin bai zai ba sai ya ƙara sallah wani kuma yana cikin baccin zai yanke baccin ya zo ya tashi ya sallah kuma insha Allah cikin dare za mu tashi kuma yau mu yi sallah bayan mun yi isha'i wasabir alaiha la nas'aluka rizqan mu fa mu neme ka ka ba mu arziki ba ba mu kallafa maka an tarzuka ahadan min khalqina ba ko mu dora maka ka azurta wani cikin halittar mu ba kai kanka ba mu ce ka azurta kanka ba mu ne za mu azurta ka nahnu narzuquk mu ne masu azurta ka wal aqibatu kyakkyawan karshe al khatimatul jamilatul mahmuda kyakkyawan karshe littaqwa tana ga masu ahlut taqwa masu tsoron Allah kenan Abdullahi na bar shi allazina saddaquka wattaba'uka wattaquni wanda suka gaskata ka suka bi ka kuma suka bi ni na mala suka ji tsoro na وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه haka dai أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى na'am ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى Allah yake cewa wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih mushrikai sun ce ina ma da shi Muhammadun nan ya zo mana da wata aya wata mu'jiza daga ubangijinsa al-ayatul muktarha ai ya zo musu da ayoyi amma suna kirkiran wai ya zo musu da wata alama awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula yanzu ba ta zo musu ba a wata kira'ar alam awalam ya atihim bayani a cikin littattafai na farko bai zo musu ba bayanu ma fiha ko kuma bayani bai zo musu a cikin alkur'ani ba alkur'ani aqwa dilala wa audahu aya littattafai sun gabata kuma ga ƙur'ani ya zo ya yi bayani dalla-dalla yanzu a walam ya atihim bayanu wa fi suhufil ula a taura ba ta zo ba wannan ba aya ba ne injila bai zo ba suhufi ibrahim wa musa bai zo ba aka yi ta ba su labarin amba'il umamil maziya su ma da suka yi ta kirkiran a kawo musu ayoyin ba ku karanta a littattafan da suka gabata ba manyan arna da suka gabace ku su ma sun ce a ba su aya a ba su mu'jiza kuma aka kawo musu ayoyin da mu'jizozin amma ba su yi imani ba kuma ku yanzu bayani bai zo muku ba kaifa ajjalna lahumul azab wal halak yanda muka gaggauto musu da azaba da halaka yanzu ba sa jin tsoron in kuma suka daɗa roƙon wata ayar wata mu'jizar mu zo mu daɗa kawo azabar da za ta halakar da su walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi da mun halakar da su da azaba min qablihi min qabli irsali rusuli da mun ga dama mun halakar da su da azaba kafin mu turo da manzanni ko kuma min qablihi min qabli inzalil qur'ani da mun saukar da azaba mun halakar da su kafin mu saukar da alqur'ani laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula da sai sun ce ya ubangiji ina ma da ka aiko mana da manzo kafin ka halakar da mu ai da ka aiko mana da manzo ya du'una da zai rinka kiran mu to haka za su faɗa ran tashi alƙiyama in mun tashe su za mu kona su za su ce ka ai da kafin ai mana azaba da an saukar mana da manzo fa nattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza mu bi wannan ayoyi naka kafin mu ainihin wato kaskanta na zilla mu kaskanta wa nakhza mu tabi kafin mu kaskanta bil adabi wal dhulli wal hawani wal khizi wal ifda'a kafin mu tozarta kafin mu wulakanta kafin mu kunyata haka za su faɗa so dan yanzu sun ce a ba su aya ai waɗanda suka gabace su ma sun faɗa shi ma annabi sun roƙe shi ayoyin an nuna mu sun ce a tsaga wata wata ya tsage sun ce kaza sun ce kaza kuma su yi su imani to sai Allah ya ce ne
قل كل متربص فتربصوا kujira فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى Allah karim da ƙarshe Allah maɗaukin sarki ya rufe ya ce kul kullum mutarabbisun gaya musu kowa gabaki ɗaya mai jira ne kowa ɗan jira ne mutarabbisun don su shirkai a wancan lokacin suna cewa inna na tarabbasu bi muhammad hawadithu zamani mu muna sauraron bala'in zamani ya samu muhammadu fa idan ma ta takallasna in muhammadu ya mutu kawai mun huta ma'ana suna masa mummunan fata cewa suna jiran Allah halakar da shi shine Allah ya ce ayya ai duniya kan gidan jira ne kowa ma mai jira ne ai kullum mutarabbisun fatarabbasu fantabiru kenan ku jira fasata'lamuna da sannu za ku sani idza jaa amrullah wa qamatil qiyamah in umarnin Allah ya zo kiyama ta tashi za ku gane man ashabu sirati sawi suwaye suke kan hanya ta daidai wa man ittada suwaye kuma suke kan shiriya min al-dalalati suka barbata nahnu an antum ku ne ku Allahu akbar to wannan shine karshen aya ta 135 karshen tafsirin suratul taha abinda muka faɗa ne daidai a cikin Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana insha Allah sati mai zuwa za mu fara fafatawa kuma a cikin suratul anbiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh